أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ngode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha takwas ga watan jimada ula hijiranar nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jam'i adillatil ahkam muna cikin kitabu sawa littafin da yake magana akan sallah za mu tashi akan babun salatul musafiri wal maribi babin da zai yi magana akan sallah na matafiyi da kuma marar lafiya shi addinin musulunci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ya ba da sauki ga mutumin da bashi da yake cikin halin tafiya ko kuma rashin lafiya ya kama shi shi yasa Allah ba shi dama ya rangwamta masa cikin yanayin ibadan da zai gabatar idan yana cikin halin tafiya ko kuma yana cikin halin rashin lafiya za mu karanta hadisan da imam ibn hajar al-asqalani radiyallahu an ya kawo mana su wanda suke magana akan wato matafiyi da kuma marar lafiya ana aisha ta radiyallahu anha qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'atayn fa uqirrat salatu as-safar wa utimmat salatu al-hadr muttafaq alayhi wa lil-bukhari thumma hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatu as-safar ala al-awwal zada ahmad إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة أنا عائشة رضي الله عنها لقصيتنا عائشة الله قال متى قالت تاتي أول ما فرضت فرقون أبن دعك فرلنتا صلاة ركعتين صلاة ركعة بيوني فوقرت صلاة السفر سيأك تبتر أصلا تفيها wa utimmat salatul hadr sai aka cika kuma a sallan zaman gida muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka hadu kan wannan hadisi walil bukhari a wajen bukhari summa hajara sai aka hijira fa furidat arba'an sai aka fallanta ta ta koma hudu wa qirrat salatu safar ala al-awwali sai aka tabbatar da sallar tafiya akan na farko din zada Ahmad Imam Ahmad ya ƙara cewa illal maghrib sai dai magriba fa inna awturin nahar lalle ta magriba ita ce wuturun nahar wato wuturin rana wa illa subh kuma yace sai dai asuba fa innaha tatulu fiha alqira'a saboda ita asuba a cikinta ana tsawaita karatu a wannan hadisin an samo shi daga Sayyid na Aisha Allah kara mata yadda tace farkon abin da aka fallanta na salloli raka'a biyu ne raka'ataini rakawoyi guda biyu ake yi to a cikin yanayin tafiya sai aka tabbatar da raka'o'i guda biyun nan su ne za a yi sai aka cika kuma raka'o'in a cikin yanayin zaman gida a wajen bukari ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake garin makka ne ake haka da yayi hijira ya koma garin madina fa furidat arba'an sai aka farlanta sallah ya koma raka'a hudu sai aka tabbatar da guda biyu a cikin tafiya guda biyu kuma aka bar su a yanda suke wato aka ƙara guda biyu a cikin zaman gida Imam Ahmad ya ce banda mangariba ita mangariba ita wutri ne na rana wato idan an yi an yi shafa'i shafa'i shafa'i sai kuma ai wutri shi yasa idan kai isha sai kai kai shafa'i kenan sai kuma kai wutri shine sallan ka na ƙarshe kenan shafa'i shine sallah bibbiyu bibbiyu ba ɗaya ba kaga kai kayi asubahi biyu kayi azhar hudu kayi la'asar hudu sai kai magariba uku to uku ma wuturi ne wanda bashi da dan uwa shine ake ce masa wuturi ba kaga ai idan kai in kai daya wuturi ne in kai biyu shafa'i ne uku wuturi ne hudu shafa'i ne biyar wuturi ne shida shafa'i ne ana an fahimta ko to haka haka abun yake to shine sai hadisin yake ce mana to ita sallan magariba ita ce wutirin rana wato tun da gari ya waye shafa'i shafa'i shafa'i kake yi yanzu magariba ta yi kayi wutiri in ka yi isha isha'i ma shafa'i shafa'i ne tun da bibiyu ne ai raka hudu za ka yi to sai a ce to sallar ka ta kashi ta zama wutiri shine ake neman sai mutum ya shafa'i da wutirin da yake yi wato in ya gama sallah sai ya shafa'i da wutiri ko yawwa in mutum ya gama sallah sai ya shafa ido sai zama sallansa ta kashe raka ɗaya ne to sai ya ce kuma banda asuba ita ma asubahi ba a mata ba a mata kasru ba a rage ta yadda ta zo haka ake yin ta saboda me yasa saboda fa inna tatulu fiha alqira'a ana tsawaita karatu a cikin asuba raka'a biyu ne amma zai yi raka'a hudun da ba shi din ba ba raka'a biyu ake yi amma ana so a ja karatun da ya kai kamar ma an yi raka'a hudu wa ana aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqsuru fi safar wa yutimmu wa yasumu wa yufṭir rawahu al-qutni wa ruwatuhu siqatun illa annahu ma'lulun والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشك علي أخرجه البيهقي آه وأنا عائشة رضي الله عنها سيدنا عائشة الله كرمت يدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر تجي أن زاد من تلف سبت أغريش يا كسنجي ينا ينقصر ينا رجع صلى أتكين تفيا ويتم سنينا تكاوا ويصوم ينا ينأزمي wa yufdir kuma yana sha rawahu dalil qutni dalil qutni ne rawato wannan hadisi wa ruwatuhu siqatun malaman da marwayatan wannan hadisi dukan su ingantattu ne sikoki ne kenan illa annahu ma'lulun sai dai duk da haka hadisin an illata shi wal mahfuzu abinda aka kiyaye ana aishata daga sayyidatina aisha min fi'liha wannan yana daga cikin aikinta وقالت تاتي إنه لا يشك علي ني هكا بسننت أغريني با أخرجه البيهقي بيهقي ne bidda wannan hadisin ah wannan hadisin an samu shi ma daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin tafiya yana rage sallah sai ya kasu mai raka'a hudu sai ya raka'a biyu sannan ta ce yana cikawa wani lokaci sannan yana yin azumi a cikin tafiya wani lokaci sannan yana sha wani lokaci to shine sai suka ce hadisin ya inganta sai dai an illata shi dalilin da yasa aka illata shi kuma a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake ce masa Sa'id bin Muhammad bin Sawab shi kuma ba san shi ba ba san ya yake ba an jahilci mutumin saboda haka wasu suka ce hadisin ya zama ma'lul saboda haka sannan abin da aka kiyaye ga sayyidina Aisha wannan abin ta faɗan daga cikin aikinta ne tana haka take yi ita sannan kuma ta kasance ita ba ta yin kasuru ko da ta yi tafiya da aka tambaye ta sai ta ce innahu la yashqu alayya ni hakan bai mun tsanani ba ban ji na tsananta ba saboda haka shi yasa ban nayi duk da wani wajen ta ce ai ni ummul mu'minina ne ni uwar mu'minai ne to duk garin da naje ni uwar su ne ban zama bakuwa ma balle na rike sallah to saboda haka dai a wajen ta ita ba sai an yi kasuru ba وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يكره أن تؤتى معصيته نعم رواه أحمد وساه ابن كزيمة نعم وابن هبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عظائمه wani ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma daga Abdullah dan Umar Allah kara musu yadda kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da miki Allah sabbata gare shi ya ce inna Allah yuhibbu an tu'ta ruqasuhu Allah tabaaraka ta'ala yana so ku zo wa saukin sa kama yakrahu kamar yanda yake ki an tu'ta ma'siyatahu ma'siyatuhu ku zo abin da ya hana rawahu Ahmad Imam Ahmad ne rawaito wannan hadisin wasahu ibnu kuzaimata ibn kuzaima ya inganta shi wa ibn hibban da ibn hibban wa fi riwayatin a wata riwaya aka ce kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu kamar yadda yake so ku zo abin da ya tsananta yace a zo da su to wannan hadisan duka wannan hadisin Abdullahi dan Umar yana maganan cewar Allah yana so ku zo wa saukin sa Allah ya bada sauki kaga yanzu aka karanta cewar sayyidina Aisha ta ce innahu la yashqu alayya ni bai mun wahala ba saboda aka zan iya cikawa sai bayan ya kawo maka wani hadisin sai ya kawo maka wani kuma da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba ku sauki to ku karbi saukin tunda Allah ya kawo rangome yace kai kai kai ka rage sallah to ka rage sannan kuma yace Allah yana ki kuma ku zo abin da ya hana sannan wata ruwa yace Allah yana so ku zo abin da yace to a zo da shi kar ku nemi sauki a wajen inda aka aka bada sauki to kai karka ce a kai ba za ka yi ba za ka ɗauki azima inda aka ce kuma aka ka ɗauki azima to ka ɗauka karka ce kai ta ko'ina sauƙi za ka ɗauka kuma karka ce ta ko'ina azima za ka ɗauka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ta ko'ina ka ɗauki sauƙi to za a halaka kenan to in ta ko'ina ka ɗauki azima to ba kowa zai iya ba kuma nan kuma ba kowa zai iya ba to saboda haka sai ya zama a cikin mutane an samu wanda suna daukar rukusa an samu kuma wanda suna daukar azima abinda aka ce sauki sauki ne sai su sai su fade shi sai ayi abinda aka ce a a ba wasa anan to sai su ma su zauna aka yi ba wasa din a irin wannan kaga aka samu gashi na nan ma an ce rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisin shi imam ahmad bin hanbal a zamanin sa sai aka samu wani abu na jarabawa aka samu shugabanni sarakuna mu'tazilawa ne su sarakuna wanda su aqidar su alqur'ani wato halitta ne ba maganar Allah bane kuma suka zo suka ce dole malaman wannan zamanin kowane malami ya tabbatar da haka a cikin karatunsa da cikin duk abin da yake yi in ba haka ba gwamnati za ta kama shi ta azabtar da shi to aka zo aka yi haka da aka zo dukkan malamai aka kira su kowa za a kira shi a tambaye shi me kake daukan qur'ani a wajen kuma a wajen aqidan musulunci a yadda abun yake alqur'ani maganan Allah ne to su kuma kaga abin da suka fito da shi sai ya zama malaman kowane malami sai ya zo a tambaye shi me kake bala qur'ani halitta ne ko kuma maganan Allah ne in kace maganan Allah ne sai ce to kuma gefe in ka ce halitta ne za ce to jika a sallame ka to a lokacin kaga sai dukkan maluma sai kowane malami ya yadda ya faɗi yadda gwamnati take so ya faɗi abin da shugaba yake so saboda ya samu ya fita ya kubuta saboda ɗayan biyu ne za a iya ɗaure mutum za a iya kashe mutum to a lokacin imam Muhammad shi shi ɗayansa ne sai ya ce alkur'ani maganan Allah ne duk saura sun watsar sun tafi jami'an gwamnati da komai irin jami'an tsaron suka suka same shi za a kashe ka ba kashe ka za a yi ba tunda baka faɗi abin da sarki yake so a faɗa ba yace to yanzu idan na faɗa duk al'ummar da za su biyo mu gaba ɗaya suna da hujja ba su da shi idan na yarda yanzu ba wani malamin da za su yi koyi da shi a cikin malamai kowa ma ya yarda da wancan maganar an bar musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi an kawo wani abu an koma kai kenan yace saboda haka dole na tsaya a kai in kashe ni za a yi ma ya zama tarihi a kaina to aka yi haka to kaga misali a ce da kowa ya dauki rangumin nan an koma to yanzu da ba labarin da muke yin nan muke yi ba da musulunci bai zo mana yadda ya kamata ba shi ɗayansa ya karɓa sarkin a lokacin ya ce a masa duka a masa bulala aka zo ana masa bulala ana zana shi bayansa ya faffashe aka zo ana tambayansa me zai ce ƙur'ani maganan Allah ne ko halitta ne ya ce ƙur'ani maganan Allah ne har ya kai irin dukan da aka masa aka ce kai wani abin shi ma zai mutu kawai an san zai karasa ba sai an karasa shi ba amma saboda Allah yana kiyaye addinin sa bai mutu ba yayi jinyar sa ya tashi Allah ya kawo wani zamani wadannan sarakuna suka gushe aka samu sarakuna wanda suka yadda da addinin yadda yake ya zo mana da yaso zuwa gare kuma yana rayi yana rayi shi da yansa To kaga nan kar ya zama malamai kana malami ka san wata magana saboda za ta bata wa sarakuna rayi ko za ta bata wa shugabanni rayi ba za ta so abun da suke so ba sai ka koma kai sai ka dora al'umma a kai ka cuci musulunci ka cuci kanka to saboda haka inda aka ce da sauki ka karbi sauki inda aka ce da azima to ka karbi azima to yanzu dai mun fita a cikin mun shiga wata maganar to anan waɗannan hadisan suna karantar da mu akan maganan kasuru ne takaita sallah kaga hadisi na farko sai na shi ta ce an farlanta sallah daga farko raka'a biyu ne sai aka tabbatar da ta tafiya a raka'a biyu sai aka cika kuma ta zaman gida ta zama raka'a hudu hadisi na biyu tace annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake har yi hijira da yi hijira sai aka maida ita hudu sannan bayan nan sai ta sai ta ce ita baya mata wahala saboda haka ko a cikin tafiya ne za ta yi raka hudu za ta yi hudu ba za ta yi biyu ba ba za ta yi kasur ba sai a kawo hadisin Abdullahi dan Umar kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ku ya ce ku karbi sauki inda aka ce ku yi sauki inda aka ce ku karbi tsanani ku karba to wadannan hadisan sune malamai suka hada su suka yi magana akai maganganun da malamai suka yi akan hukuncin kasuru rage sallah sallolin da ake musu kasuru da mun sani salloli ne guda uku sallan azhar da la'asar da isha'i bayan kasuru a sallan asubahi da magariba to yaya abun yake a wajen imamu abu hanifa da imamu ahmad da wata mazhaba ta zahiriya suka ce wajibi ne mutum ya yi kasuru in yana cikin tafiya me hujjar su sun kafa hujja da hadisin nan na sayyidina Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallama tace annabi sallallahu alaihi wasallama an farlanta masa sallah rakawoyi guda biyu sai aka tabbatar da guda biyun a cikin tafiya aka cika guda hudu kuma a cikin zaman gida suka ce saboda haka wannan hujja ne na cewa an tabbatar da a cikin tafiya shi raka'a biyu ake yi saboda haka sai suka ce to hujjar su kenan da ya zama wajibi akan matafiyi yayi wato yayi kasru sannan suka kafa hujja da wani hadisi na Abdullah dan Abbas da yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace furidallahu salata ala lisani nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam fil hadri arba'an wa fi safari rak'atayn wa fil khawf rak'atun yace Allah ya farlanta muku salloli akan harcen annabinku shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin zaman gida raka'a hudu a cikin yanayin tafiya raka'a biyu a cikin yanayin tsoro raka'a daya a cikin yanayin tsoro raka'a daya an fahimta ko a cikin yanayin tsoro raka'a daya kasa raka'a daya za a yi liman ne yake ta zai cika kamar yadda makaranta zai iso ma yanzu gaba salatul kaufi idan ana sallan tsoro a wajen yaƙi kaga mutane za su yi raka za su yi raka da liman su tashi su cika ta su tafi wasu su zo su samu sauran raka da liman to shine yake faɗa nan sannan sun dogara har yanzu da wani hadisin da maganar a sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa salatu safri rak'atayn wa salatu al-jum'ati rak'atayn wal fitr wal adha rak'atayn tamamun gairu kafrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace sallan tafiya raka'a biyu ne sallar juma'a raka'a biyu ne sallan azumi raka'a biyu sallar layya raka'a biyu yace haka suke ba a cika su akan harshen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to saboda haka so kafa waɗannan hujja da waɗannan hadisai suka ce kasru wajibi ne magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce kasar musahabbi ne ba wajibi ba ne musahabbi ne ba wajibi ba su kuma waɗannan malaman kuma shi ne ƙaulin jamhur yawancin malamai sun tafi akan haka cewar kasuru ba wajibi ba ne musahabbi ne kuma shi ne maganar sayid na aisha tunda yanzu ma mun karanta ta ce ita baya mata wahala ta cika sallah kuma maganar sa'ad bin abi waqasin sannan maganar sai na Usman Allah ya ƙara masa yadda kuma shine mazhabu Imamu Shafi'i da Imamu Malik da kuma wani kauli na Imamu Ahmad bin Hanbal cewar mustahabbi ne ba wajibi ba sun kafa hujja da ayan alqur'ani mai girma da Allah tabaaraka ta'ala yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah tabaaraka ta'ala yace idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa falaisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an taksuru min as-salati ku ran ku karanta sallah ku rage sallah ku rage sallah babu laifi a cikin kuka yi haka babu laifi idan kun yi haka kaga an ce fala junaha alaikum an taksuru min as-salati babu laifi a gare ku idan kun rage sallah sai suka ce to ai daga nan zaka gane kike cewa kenan ba wajibi bane babu laifi a gare ku idan kuka rage sallah da wajibi ne sai a ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum idza kuntum fi sabari ko an wajabta muku idan kuna cikin tafiya ku yi sallah raka'a biyu amma ba da haka ba sai aka ce babu laifi idan kuka rage sallah kuka yi raka'a biyu saboda haka daga nan sai suka bincike cewa to ashe daga nan za a gane ba dole bane ba musahabi ne sannan wani hadisin ya zo a cikin sahih muslim wata tattaunawa da ta kasance tsakanin ya'ala bin umayya da sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda ya'ala bin umayya ya samu sayyidina umar yace akwai abun da nake karantawa amma yana damuna ban gane me yake nufi ba alqur'ani ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن كبتم أن يفتنكم الذين كفروا idan kun yi tafiya a ban kasa to babu laifi a gare ku ku rage sallah idan kuna tsoron kafirai za su fitine ku to yanzu kafiran ba sa fitinan mu ko mun yi tafiyar to abun yana bani mamaki na na mamakin wannan inji shi Ali bin Umayya yake ga wa sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai sai Umar yace ni ma ina mamakin abin da kake mamakin nan ni ma ina mamaki da kake mamakin nan amma dai bari zan tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shikenan sai na Umar sai ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yace masa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu wannan ai wata sadaka ce Allah ya baku saboda ku karbi sadakar da Allah ya baku daga nan sai su Imam Shafi'i su Imam Malik din su Imam Abu Hanbal suka gane cewa to ashe mustahabbi ne tunda an ce wannan wata sadaka ce Allah ya baku saboda ku ku karba sadakar da Allah ya baku ka gani sai suka ce to ashe musabi ne ba wajibi ba da wajibi ne da ba haka za ka fada ba sai a ce dole sai haka za a yi to wannan dai shine magana akan yin kasru ko a a yadda yake wasu malaman sun tafi wajibi ne mazhaban da muke kai sun tafi cewar mustahabbi ne da wasu mazahib wanda su ne mafi rinjaye وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او فراسك صلى ركعتين رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda kala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya dace Allah subhanahu gare shi ya kasance idza karaja masirata salasati amyalin idan ya fita tafiyan da ya kai mil uku aw farasikin ko kuma ya kai farsaki uku sallah rak'ataini yana yin sallah rak'a biyu rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin wa anhu radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ila makkah fakana yusalli rak'atayn rak'atayn hatta raja'na ila al-madina muttafaqun alayhi wal labd lil bukhari ah wa anhu radiyallahu anhu daga sai na Anas Allah kara masa yadda ya ce qala rasul qala ya ce karajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi da mace Allah tabbata gare shi min Madina daga Madina ila Makka ta zo zamu tafi garin Makka fa kana yusalli rak'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah raka'a biyu rak'ataini rak'ataini raka'a biyu biyu hatta raja'ana ila al-madinati har muka dawo garin Madina muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun haɗu kan wannan hadisi wal lafzu lil Bukhari amma lafazin na Bukhari ne to anan kuma hadisin sai na Anas Allah kara masa yadda yana magana akan wato yanayin tafiyan da ake yin kasro a ciki yace mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya ya kai mil uku ko farsaki uku to yana yin sallah raka'a biyu to me ne maganar malamai cikin wannan wasu malaman suka ce a'a ana yin kasuru ne idan an yi tafiyan kwana uku da daren su tafiya irin tafiya akan raƙumi ko kuma tafiya da kafa to nan ne tukunna za a yi kasuru tafiyan da ya kai tafiyan kwana uku tafiyan da ya kai tafiyan kwana uku ba wai ka je kai kwana uku a can ba a tafiyan naka ya kai kwana uku kana kamun kai sai inda zaka to nan ne sai kai kasru a ciki idan tafiyan ya kai tafiyan kwana uku wanda suka dogara da wannan magana suka bada haka akwai Imam Abu Hanifa da mutanen Kufa sun gaba hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalathati ayyamin wa laylihinna Annabi sallallahu alaihi ya ce mazaunin gida zai yi shafa ininsa da darensa amma matabi zai yi shafa ne tsawon kwana uku da dararen su kaga wannan hadisin yana magana kan shafa amma an kawo shi nan ana ka sai suka kafa hujja da shi cewar me ashe sai tafiyar tafiyar ta kai ta kwana uku ne shi zaka ce yana da kwana uku da zai shafa a ciki sai sai aka kwana uku tukunna sannan suka kafa wata hujjar har yanzu da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masira thalathati layalin illa ma hazu maharamin baya halatta ga mace wanda ta iman da Allah ranar karshe ta yi tafiya sai dai tafiyan da ya kai na tsawon kwana uku sai dai tana tare da muharraminta wato tafiyan da ya kai kwana uku idan ana tafiya kafin a isa to saboda haka bai halatta gare ta yi wannan tafiyan da ya kai na kwana ukun nan ba sai tana da muharramin ta tare da ita ta tashi yau tana tafiya ta yi zango a nan gobe ta yi zango a can sai ta kwana uku ta tafiya kamar ta yi sagare to in tafiyan ya kai haka to bai halatta gare ta in ta yi imani da Allah ranar ƙarshe sai ta nemi muharramin da za su tafi da shi duk da dai wannan ba karatun da muke yanzu ba kenan yana ne shi ma zai zo sai dai in jama'a ne mustafiza mutane da yawa wanda akwai aminci a ciki to to za ta iya tafiya a cikin su za mu iso wannan yanzu magana da muke anan shine tafiyan kwana uku aka ce to sai suka bi hujja da wannan suka ce ashe sai tafiya ta kai kwana uku da ake yin kasru tsawon tafiyan ya kai kwana uku mutum yana yi wannan shine shine hujjojin Imam Abu Hanifa da mutanen Kufa sannan wasu kuma suka ce baya halatta yin kasru sai a tafiya da ta kai mil 48 idan tafiya ta kai mil 48 to za a yi kasru suka gaba hujja da hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abdullahi dan Abbasin cewar suna yin sallah raka'a bibbiyu suna shan ruwa wato ba sa yin azumi a cikin tafiyan da ta kai wato burudi hudu ko sama da burudi hudu shi kuma burdu 16 farsakan ne shi burudi ya kai farsaki goma sha shida farsak sai aka farsaki goma sha shida taku kenan haka a ta irgawa ta saboda haka suka ba hujja da haka suka ce sai ya kai mil 48 kafin a yi kasuru ta saboda haka ni ban san yaya mil din yake ba kilomita ne ake amfani da shi yanzu ba mil ba ko ta saboda haka sai mutum ya bincika ya ji mil 48 kilomita nawa ne mil arba'in da takwas kilomita nawa ne in ya samu to shine adadin in yayi wannan tafiyan sai ya kaso in bai kai ba kuma to ba zai kaso ba kenan wasu malaman suka ce a ba za ka yi kasuru ba a tafiyar da bata kai tafiyan kwana guda ba ko ini guda ba sai tafiyar da ta kai tafiyan ini guda za ka yi kasuru kaga yanzu aiki ya samu mutum tunda tafiyar yanzu ba da gaba ake yi ba ko ba da gaba yake ba ba da doki ba ba da jaki ba ba da raƙumi ba da motoci ne to amma kuma sai ka kiyasta ka gani in tafiyan kaba ne ko in tafiyan doki ne ya kai tafiyan ini guda kafin ka isa to in ya kai shikenan za a yi kasurin kenan wannan shine maganan Auza'i da Ibn Munzir kuma wata ruwaya daga Imam Malik amma an yi sabani cikin mil din mil din da aka faɗa wasu suka ce mil arba'in da takwas wasu suka ce mil arba'in da biyar magana ta hudu akan abin da yake kaiwa kafin ya kasro suka ce mil uku ne kamar yadda hadisin ne bana na Anas bin Malik idza karaja masirat thalathati amyal idan ya kai mil uku shikenan za a yi kasro duk da na gani cewa a mil ukun ya kai mita ne mita dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin a lissafin mita kenan ya kai mita dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin shi mil uku ɗin ko farsaki uku ɗin to amma kuma wannan lissafin ma na saudiya ne da na amerika da na ina ban san dai na nan ɗin nawa yake ba kawai dai mutum ya bincika sosai ya ji ya kai ko bai kai ba to sannan kuma sai suka ce sai ya kai mil uku kafin mutum ya ya kasuru wannan kaulin zahiriya ne sun kama hujja da wannan hadisin da makaranta yanzu kyau ranar sallallahu ya kasance idan ya fita tafiya to in yi tafiyan mil uku ko farsaki uku yana yin raka biyu ya wato yana rage sallah kenan wasu kuma suka ce a'a kasuru kam kawai kana tafiya kawai za ka yi kasaru kana tafiya za ka yi kasaru in dai sunan tafiya doguwar tafiya ne ko gajeriyar tafiya ne kusa ne ko nesa ne in dai tafiya ne kawai za ka yi kasaru ta abin da nake son mu lura da shi a nan shi ne waɗannan akwal da muka faɗa duka mutane yanzu ba su da adalci mutum ya tashi karanta karatu sai ya karanta iya karatun da son ransa yake so sai ya faɗe shi iya shi bayan kuma karatun yana da yawa ba iya wannan son ran nasa ne karatun ba adalci shine ka karanta karatun duka ka faɗi kowanne yanda ibn hajar yake yi duk hadisin da ya kawo maka yanzu anan in ka bi a hankali zai ga hadisin gaba in ya baka hadisi wanda zai biyo ya soke na sama in ya baka wani ya soke wancan haka zai ma har ya cire maka duka kama yanzu mutum idan ka tambaye shi labarin kasuru shin mutum zai yi kasuru ne daga yaushe ya sani ga faɗin malamai a kayi to amma yana da wani nasa na son ransa wanda nan ne shi ya kwanta masa sai ya ga maka iya wannan barka ba zai ga maka sauran ba kuma watakila maluman da aka dogara da su akan sauran sun fi maluman samma sun fi su hujja ko kuma sun fi su gabatuwa cikin addinin sun fi su sanin addinin amma ba zai kada kai a kayi ba kai sai sai yana kokarin ya soke maka cewar ba wani fadi ma sai nasa sai iya wannan zancen nasa ai kawai za ka yi kasuru kawai sai ga maka kai shiru ina kariya ka fito ka bar gidanka ya kawo mota shikenan za ka yi kasuru kawai kawai shikenan kuma akwai kauli yanzu a nan ma dai mun karanta magana guda hudu daban-daban akan yaya ake jawowa a kasuru kafin mu zo kan wannan magana to amma sai ga mutum kawai ya ce a za ka yi kasuru kawai ai haka ne akwai waɗanda suka ce za a yi kasuru sun kafa hujja da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama kawai bai faɗi adadi ba sun soki wannan hadisin da yace akwai adadin nauyin yanayin tafiya sai ya kai mil kaza ko ya kai farfiki kaza suka ce kawai annabi ya ce in yi tafiya kawai za a yi kasuru waɗannan mutanen kuma su ne ibnu taymiya da ibnu qayyim su suka ce kawai za ka yi kasuru idan ka fita ba sai ka ba ruwanka da mil kaza ne a burji kaza ne a farsaki kaza ne a amine ne tafiyan sai ta kai ta ini guda tafiyan sai ta kai ta kwana uku tafiyan sai ta yi wane ne suka ce wannan duka ban shi shi ma yana nan saboda haka in kaga mutum yana kasuru daga fitansa karka ce dan me yayi yana da inda ya dogara shi ma in ya ganka baka yi kasuru ba sai tafiyar ta kai kai ya zarge ka kai ma kana da inda ka dogara wannan shine abin da ya dace to daga nan kuma sai hadisan da ya kawo mana da suke magana akan tsawon lokacin da ake ɗauka domin yin ƙasro tsawon lokaci ga hadisin mun fara karantawa wa anhu radiyallahu anhu qala kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam min madinati ila makka fa kana yusalli rak'atayn rak'atayn hatta raja'na ila almadinati muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari daga sayyidina anas ne Allah ya kara masa yadda ya ce mun fita tare da annabi da mace Allah tabbata gare shi daga madina zuwa makka fakana yusalli rak'ataini ya kasance yana yin sallah raka'a bibbiyu bibbiyu rak'ataini rak'ataini raka'a bibbiyu yake hatta raja'ana ila madina har muka dawo garin madina mutabakun alaihi bukhari da muslim sadu akan wannan hadisin wal lafzul bukhari amma lafazin da bukhari ne da wani ma wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata ashara yawman yaqsuru wa fi lafzin bi makkah tis'ata ashara yawman rawahu al-bukhari wa fi riwayati li dauda sab'a asharata wa fi ukra kamsa asharata walau an imran bin husayn radiyallahu anhu samaniya ashara ah wannan hadisin an samu shi daga abdullahi ibn abbas in Allah kara musu yadda kala ya ci aqama annabi sallallahu alaihi wasallama tis'ata ashara yawman annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya zauna tsawon kwana goma sha tara ya kusuru yana yin kasuru wa fi lafzin a wani lafazin aka ce bi makka ta a makka tis'ata ashara yawman ya kwana goma sha tara a makka amma kasar yake rawul bukhari imam bukhari ne rawaito wannan hadisi wa fi riwayatil labi dauda a wata riwaya ta abu dauda kuma yace sab'a ashara kwana goma sha bakwai yayi amma kasar yake wa fi kura a wata riwayan kuma ta daban aka ce kamsa ashara kwana goma sha biyar walahu a gare shi an Imran bin Husayn daga Imran dan Husayn radiyallahu anhu Allah din shi yace 18 kwana 18 ma yayi yana yin kasru walahu an Jabir radiyallahu anhu aqama bi tabuka 20 yawman yaqsuru as-salah warwadu siqatun illa annahu iqtilifa fi waslihi daga gare shi daga sai na Jabir Allah kara masa idda yace aqama bi tabuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuka 20 ne yawan kwana 20. Ya kusuru yana yin kasuru. Yana rage sallah, ya kusuru salata yana rage sallah. Wa ruwatuhu siqatun. Wani suka rawaito wannan hadisin sika ne dukan su sun inganta. illa annahu ikhtilafa fi waslihi sai da an yi sabani cikin isan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisan kuma suna magana ne akan mudda tsawon zamanin da zaka dauka kana yin kaso to zamu ji yanda malamai suke suka yi magana ciki wani irin tsawon lokaci zaka dauka ne yin kasro wasu malaman suka ce idan matafiyi ya kudurta a ransa zai yi tafiya zai zauna a garin tsawon sama da kwana goma sha tara zai zauna a wannan garin sama da kwana goma sha tara to ya cika sallah tiran da ya je ya cika sallah kawai to wannan maganan kuma maganan abdullahi dan abbasin ne shine fadin sa saboda ya fada shine hadisin da makaranta yanzu yace aqaman nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata ashara yawman yaqsuru annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 19 yana cika sallah ai yana yana zuna a garin yana yana yana kasru kwana 19 sai yace saboda haka mu yanzu idan muka yi tafiya in mun yi kwana 19 mun san za mu wuce kwana 19 sai mu cika in mun san za mu wuce kwana 19 sai mu cika sallah wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbasi magana ta biyu tace magana tana cewa idan mutum ya san zai zauna a gari tsawon kwana goma sha biyar to ya cika sallah kawai ya cika sallah ina hujja gashi nan a hadisin an ce wa fi lafzin bi makkata a kamsa ashara kwana goma sha biyar gashi nan shi ma yana nan an kawo ruwayarsa saboda haka wanda suka rike wannan suka ce to kwana goma sha biyar ne su kuma in ka san zaka zauna a gari tsawon kwana goma sha biyar to ka cika sallah kawai wannan magana shi ne Abdullahi dan Umar ruwayar da hadisin da ya rawaito ne sannan Imam Sauri ma ya zauna akan wannan magana ta uku shine idan mutum yayi niyan zai zauna a garin tsawon kwana hudu tsawon kwana hudu to ya cika sallah wannan shine maganan Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Saur da Imam Ahmad amma shi Imam Ahmad a wajensa ya iyakance yace ya cika sallah idan sallar ta kai yayi sallah 11 kawai in yayi sallah goma sha ɗaya garin to ya cika sallah kawai sallah goma sha ɗaya sallolin ka ai guda biyar ake yi ko a rana to in yayi na yayi guda goma sha ɗaya yayi na kwana nawa kenan yayi yawa yawa to idan yayi idan ya salloli guda goma sha ɗaya imamu Ahmad ya ce ya cika sallah kawai daga lokacin shi a maganar sa kenan amma in bai kai haka ba to sai ya kasuru magana ta hudu har yanzu duk da dai kafin mu wuce wannan magana ban faɗi hujjar ba a Imam Malik da ya faɗi haka yace idan ya san zai zai wuce kwana hudu ya cika da shi Imam Shafi'i hujjar da suka dogara da shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Makka wannan hadisi da makarantan fa yanzu gashi nan karajina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmin Makka ta baka ne salli raka'atayn raka'atayn ta raja ilmin Madinati da ya zo garin Makka yana yin sallah raka'a biyu sai suka ce da ni sallallahu alaihi wasallam ya zo garin makka ya zo yayi kwana hudu ne ranan hudu da ranan biyar da ranan shida ranan bakwai ranan takwas ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a garin makka ya tafi mina ya fita a garin makka ya tafi mina saboda kwana hudu yayi a makka yana yin kasur raka'a biyu biyu yanzu da yaje mina wata sabuwar tafiya ce yanzu yayi saboda haka yanzu a mata nata kasarun ita kuma kaji fa ba wai zaka gina cewa a'a ai tunda yana cikin tafiya ne biyu biyu biyu yake kullu ba a'a ai tafiyar ta canja makka daban mina daban haka haka ne alaji ko yawa to yawa yawa yawa yawa yawa za a yi kasuru to kaji to saboda haka sai suka ce na da la'asar nan ma yawa a yi kasuru ku dawo muzdalifa na na nan ma a yi jami'in magariba da isha eh to kaga kaga anan sai Imam Malik yace to ana maka maganar Ani sallallahu alaihi wasallam da yazo garin maka kwana hudu kafin ya fita ta Mina saboda haka sai ya kasro saboda haka duk inda kaje in kai kwana hudu ne zaka yi kasro hadisin gashi nan guda ɗaya ne amma a cikin sa ne ake fidda ma'anonin to bayan nan sai wata maganar wanda suka ce a'a kasru ai bashi da babu iyakan cewa kawai kawai idan dai matafi yana cikin tafiya kawai zai kasuru ba sai ya kwana kaza ba ruwansa da kwana kaza ya ta kasaru kawai abunsa inda shi matafi ne bai dawo gida ba kuma wai bai yi niyyar in bai yi niyyar garin da zai dawo ba to zai ta kasaru kawai abunsa to wannan magana ita ce magana ibnu taymiya wannan magana ta ƙarshe amma yanzu zaka ga sai ga mutum yana nema ya kore maka duk maganganun da muka yi rigan nan na sawa ya kore su duka ya ce kai babu kawai ka zauna abunka mutum ya taimaka makaranta sai ya ta kasuru kawai har har har zangon karatun ya kare shi raka abin biyu sa zai na yi ka ka ka ka ga yi to ka gani za ku samu sallah arba'in aura ku samu sallah arba'in ba tabbas ba haka ne da saboda haka anan magana da ake yi shine an ka an jire dukkan akwal din maganganun da malamai suka yi a ciki kowanne da hujjar su yaya ake cikin magana cika sallah kauli na farko sun ce in dai zaka yi kwana goma sha tara a gari to tun ran farko ma cika sallah zaka yi kauli na biyu suka ce in zaka yi kwana goma sha biyar zaka cika kauli na uku suka ce in dai zaka yi kwana hudu a gari cika sallah zaka yi kuma wannan shine wanda muke kai na mazhabin Imam Malik in ka wuce kwana uku to magana ya kare daga nan maganan kasuru ya kare sai ka fara cika sallah to wannan shine hadisan da ya kawo mana akan maganan kasuru da kuma tsawon lokacin da ake dauka na yin kasuru saboda haka duk wanda kaga mutun yana yi yana da hujja kuma kamar yadda muka faɗi shine karkana sokewa ko ka aibata mutun ka ce dan me a kowa na da hujjar da ya dogara da ita ciki wanda suka ce kawai idan ka zauna in dai kai mata biyu ne kai ta kasuru su kawai saboda suna ga a halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kasuru to kawai shikenan sai suka gina akan wannan su kuma saura su ma ga hujjojin da suka dogara da shi a kai saboda haka zamu dakata nan insha Allah idan muka zo zamu dauki hadisan da suka yi magana kuma akan jam'i ga mai tafiya matafiyi yana da damar ya jam'i ya hada azhar da la'asar ko ya hala mangariba da isha to su ne hadisan da zai kawo mana yanzu dai kaga nan ya cire mana maganar yadda ake yi kwana nawa ake yi kamuwa kasuru da kwana nawa za a daina kasuru a cika sallah duk ya kawo mana shi abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai tambaya ne to aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh